الله على النبي وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم منذ كان قراتمنا واتو كتاب سنن الترمذي inda muke nan dai a cikin kitabu salati muna abwabu salatil safar ne yawa abwabu salatil safari ai kitabun ya haɗe shi ne da a cikin kitabu salati ga baki daya wannan babobi yake shiga daban-daban to wannan muna cikin babu abwabu salatil safari to shikenan babin abin da ya zo kenan a cikin yin nafila a halin tafiya ba mu yi shi ba تو حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الناس بن سعد عن ذبان بن سليم عن ابي اسرة الجبالي عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا يوا براء دان عازب ce na abuci manzon Allah a tafiya har kashi daban-daban kashi goma sha takwas.
وما رأيت ترك الركعتين Idza zagati shamsu qabla zuhur ban taba ganin sa ya bar raka'a biyu ba bayan gushewar rana daga tsakiyar saman lokacin azhar ya shigo kenan zai sallaci raka'a biyu kamar na nafila kenan
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث البراء حديث غريب yawwa ya ce wannan hadisi na bara ibn azibin hadisi ne garibin bako gashi nan ya ce kala وسألت محمدا عنه na tambayi muhammadu bin ismail al-bukhari game da wannan hadisi إلا من حديث ليس بن سعد yawwa bai san wani wanda ya rawaito wannan hadisi daga safwan bin sulaimin ba in ban da laysa dan sa'ad tare da girman alkadarin safwan bin sulaimin din ba wanda ya rawaito shi daga gare shi sai laysa dan sa'ad kaga garaba kenan ta farko ولم يعرف اسم ابي بسرة الجفاري ka gani gifari ka gani har yau kuma bai san sunan wannan abu basiratul gifari din nan ba ballantana a binciki halinsa sosai yadda ya kamata dan a tantance da matsayinsa ko wara'awa hasanan shi yasa ya bar dai hadisin a matsayin hadisi hasani haka ne ko kaga shikenan ya shiga kenan Mhm. Ya shiga وروي kenan.
عن ابن عمر to an yi ruwaya daga Abdullahi dan Umar أن النبي صلى الله عليه Cewa annabi قال sallallahu لا alaihi يتكلم wasallama.
في سفر قبل الصلاة ولا بعدها baya yin nafila a cikin tafiya gaban sallah da bayanta وروي عنه أن haka kuma aka sake yin ruwaya dai daga dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam cewa yana nafila kuma a cikin halin tafiyar kaga shine iddirabun ruwaya kenan a nan ake samun wato aikin su baki aikin su dudduba su gani kuma ruwayoyin yadda suka iddirabi an samu wata matsala dole ko wani dalili ko dai hadisan wasu ko dai hukuncin wani ya shafa wani ko kuma an samu matsala a cikin wata daga cikin ruwayoyin da watakila wata ruwayar munkara ce wata ma'arufiya ce ko wata shazziya ce wata mahfuziya ce kamar yadda muka yi muku bayanin su kuma zai su tantance su mahadalafa ahlul ilmi ba'da nabi sallallahu sallallahu alaihi to wasallama saboda wannan sai malamai suka yi sabani a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi nabi sallallahu alaihi wasu wasallama daga sahabbai sai suke ganin ganin tadawar rajul fi safari mutum yana iya nafila a cikin tafiya wa bi yaqulu ahmad shi ne zancen ahmadu dan hanbali da isaku dan ibrahima wa lam tara da'ibatun min ahli al-ilm an yusalli amma wasu jama'a kuma daga malamai ba sa ganin mutum ya nafila a cikin tafiya gaban farilla da bayanta wa ma'ana man lam yatadawa fi safari kabulin ruhusati to wato dalilin wanda bai yi nafila ba a cikin halin tafiya shine karɓar wannan ruhusa da aka yi tunda an maka ruhusa ka rage farallar ita kanta ta dawo kuma rabinta ka gani to kuma saboda haka idan kai nafila baka karɓi ruhusar ba kenan Mhm. kuma Allah yana so a karɓi ruhusa ko in yayi to wa man tadawwa falahu fi dhalika fadlun kaseerun wanda ya nafilar kuma ba zai rasa falalar ba dai har yau shi kuma falalar yin nafilar tana nan zai samu falala mai yawa ta yin ta wanda ya nafila huwa qawla kasar ahli al-ilm shine zancen yawa yawan malamai yaruna tadawwa fi safari suna ganin babu laifi sun zaɓi mutum yana iya yin nafila a cikin halin tafiyar ba illa cikin haka nan musamman sallar dare wannan ba sa barinta ba sa barinta kora a cikin halin tafiyar haddasa ali ibn hujrin حدثنا عبد بن اياس عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال to abdullahi bin umar yace صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في سفر لا.
ركعتين na sallaci raka'a biyu na azharar tare da ma'aikin Allah a cikin halin tafiya بعدها ركعتين bayan ta kuma na ga ya sallaci raka'a biyu kaga shine an ruwaci tabbatar nafilar kenan gashi kuma wannan korewar ya fi inganci inda shi sai Abdullahi bin Umar baya yin nafila gaban sallah da bayan ta yace ya yi tafiya tare da ma'aiki da Abubakar da babansa duk bai ga suna yin nafila ba a cikin abin ga wannan kuma ya zo abin nan shi yasa ka gani sai zama kamar munkari shi wannan ɗin saboda wancan ya zo ta hanya ingantacciyar da babu abin nan ta ya fi matana shi nafilar tasa shi Umar قال أبو عيسى هذا حديث حسن حسن.
يجي أنا حديث حسن وقد قد روى ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر yawa to shi kenan ibnu abila la yarwaje shi daga adiya da nafi'u dukkan su daga abdullahi ibn umar amma ka san dai ibnu abila la yin da yake dai حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي حدثنا علي بن الكوفية.
ح- الكوفية Mhm.
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال ka gani to shi ibnu abila la yarwaje daga adiya da nafi'u daga ibnu umar kala yace sallaitu ma nabi النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu في الحضر والسفر na yi sallah a cikin halin zaman gida da halin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam صليت معه في الحضر الظهر أربعة na sallaci raka'a hudun azhar tare da shi a zaman gida وبعدها ركعتين bayan ta kuma na ga yana fula raka'a biyu وصليت معه في السفر الظهر na ركعتين sallaci kuma raka'a biyu a cikin halin tafiya ta azhar da shi وبعدها ركعتين bayan ta kuma ya raka'a biyu na nafila والعصر ركعتين da haka nan wal asra da ya sallaci la asr raka'a biyu ولم يصلي بعدها amma bai شيئا sallaci kuma bayan ta والمغرب في الحضر wa safarin sawa'an salasa raka'atin ita kuma gariba da zaman gida da tafiya duk daidai suke raka'a uku ne لا يجلس في حضر ولا سفر baya toyewa ko a zaman gida ko a cikin halin tafiya وهي وتر ita النهار ce wutirin rana وبعدها ركعتين bayan ta kuma raka'a biyu قال أبو عيسى turmizi kenan هذا yace حديث حسن wannan hadisi ne hasan سمعت محمدا يقول ne ce na ji Muhammadu dan Ismail al-Bukhari yana ما cewa روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا eh ni ban taba ganin Ibn Abi Layla ya rawaice hadisin da yake mafi kayatowa gare ni daga wannan ba wannan kam hadisin nasa ba laifi wala a ruwa ya yani da cewa ni bana ruwa wani abu na fitar masa da wani abu shi Ibn Abi Layla gashi dai gashi na daga cikin kibarut tabi'ina eh Ibn Abi Layla nan ba kusan da waya haka kusan duk hulafa'ur rashidun nan ya ruwaya daga wurin kaga kokowa ne shi a cikin tabi'ai shi ma ibn abi laila ka gani ko ya ruwaita daga ummahatul mu'minin daga shi fa da su kai tsaye daga daga daga kulafa'ur rashidun to ai karshe ke ya ba balan tana dukkan kibaru ahli badar da waye ibn abi laila nan diyar da suke zuba ko yace amma duk da haka imam buhari yace ni ba na ruwaya wani abu da gurin eh kuma ban taba gani ya ruwaito wani abu dai wannan dai kan ba laifi na ga ba laifi duka ba laifi yawa
أو ما جاء في الجمع بين الصلاتين wasu wata su idan ka cika salaha muhaddisai ka cika salaha su ban shi ya kirme mutum an fahimta irin tsananin kirkin nan yawan bincikar abu in ya zo masa haka to ba sa ruwaya daga wurin mutum da idan malami mutum na Allah rabbani da gaske irin kirmamin nan wanda su komai aka zo kawai haka yake komai aka zo haka yake su kyale ka suke za su girmama ka su daraja ka su yi ziyara su yi hadiya amma ba abin da za su karba daga wurin ka saboda yawanci irin waɗannan wato ana shigan musu da abubuwa na wanda suke ba haka suke ba saboda gabanar su a cikin Allah su abin da ya dame su abin da kawai da man tsakanin su sha'anin su da Allah ba su da ba mutane wanda suke ahalin tamyizi ba sosai da ya kamata ba sa tsaya su ta hakikin ilimi ka san shi kuma ilimin nan na zahiri da kake gani sha'anin hadisi ko abin da ya shafi kiwo da sauransu to wasu uzan ne asali zai fiƙe shi mai karɓar irin wa'annan ilimin dole sai ka sa wani abu na su uzan ne a ciki ba ba su uzan ne mummuna ba ma'ana idan aka kawo maka abu labari sai ka tsaya tuhumarsa to kana da ɗan jiya ne a kansa baka da tabbar ka ɗan kana ga zai yiwu ya kasance ba haka abin yake ba to wannan shi suke jin su zanna kuma shi ne daidai a cikin wannan babu idan baka sa su a- in ja kun ba su gumbi da bayan fata bayyana ko ba haka nan ba saboda haka a tsaya a yi bincike a ba abin ba za a kama zama kalar su da kaci Allah na haka ne haka ne to su wannan hanyar shi ne ke cewa gafilatu salihina salihan mutane amma gafalallu wato wato abin nan gashi kawiyin fi dinihi mugaffalin fi riwayatihi gashi mai karfi a addini amma kuma mai gafalalle ne a cikin sha'anin ruwaya za ka dinga jin abubuwa waɗanda suke ba ingantattu ba ba ta ba a wurinsa da ya gafala abin da yake gabansa ya ishe shi na lamarin Allah da yake wa ƙasa ta to ba sa karɓa hadisi a gurin irin waɗannan yana illa su ce su ce kaflatu salihina ta ta lullube shi to irin waɗannan ne kaga sai ga mutum babban mutum dan farere eh amma sai su ga ba sa karɓar hadisi a gurin sai sun ga mutum kunyarsa tangaran tukuna yana ganin abd- abin da aka zo na ka gani to mu je babu ma ja'a fil jam'i bayna salatayn babin abin da ya zo a cikin tara tsakanin salloli guda biyu wannan shi ma babi ne muhimmi na jam'i bainar salatai na dinnan musamman masu tafiye-tafiye yawanci jam'i bainar salatai na dinnan to sai a saurara a ji shi yanzu dan Allah tambayoyin nan da ake ta zuwa da su na ce jam'i bainar salatai na ko kai ba a zuwa ma da su to gashi nan haddathana qutayba bin sa'idin haddathana layth bin sa'alin sa'idin yazid bin abi habibin an abi tufaili wa amir bin wasilata Eh, Abu Tufaili shine Amir bin Wasilata. Shi sahabi ne wannan amma shine akhiru sahabati mauta. Ba a san wani sahabi ba a bayansa. Yana mutuwa shi wannan shi ya rufe karnin sahabai ga baki daya. Eh, kuma sai da ma aka aina gaya masa kaji kitabul hajji na Bukhari kaga ima shi ibn Abbasin yake da ya zo saboda yana yaro yake cewa shi ya zama aiki. To saboda haka ibn Abbasin ya ce a ina ka ganshi a kuma ka ganshi. sai ce na gan shi akan farar taguwa akan dutsen saba mutane sun yanyabe shi an yi ca a kansa yana yana musu haka da hannu yana sakarar da su shi ke na ibn abbas ya ce ka gan shi ba shakka haka aka yi wani abin nan din haka yanda ka faɗa din nan haka ya faru kuwa shine ya gan shi a hajjatul wada'i kenan manzo Allah sun wata uku ya bar duniya da wannan ya samu darajar cikin sahabbai an fahimta to amma kuma a riwaya tabi'i ne ba yanda za a ga wata ruwaya sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mursala yawa dole ya bi ta kan sahabbai manyan sahabbai dan bai karbi wani abu da zama aiki ba sallallahu alaihi wasallam an mu'adh bin jabalin Eh, daga mu'azu dan jabalin annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a yakin tabuka halarta ala qabla zayki shamsi idan ya tashi ka gani ko idan ya ya nufi tashi daga zango an yi zango to kuma an huta ko an sauka an an huta ko to shikenan sai ya nufi zai tashi ya ci gaba da tafiya sai aka duba rana bata karkata ba bata shiga ba a shiga lokacin azhar ba ke rana bata karkata ba qala zuhura to shikenan sai ya jinkirtar da azhar ba zai ce to bari mu tsaya azhar ta shigo mai ba a'a sai ya bar azhar din sai ya tashi a kama hanya an fahimta da lokacin da bai ba ila an yajma'aha ila al-asri fa yusallihi ma jami'an sai ya je tukunna daga baya an tafi an tafi sai ya hada ta tare da la'asar ya sallace su a cikin lokacin la'asar ya ja a zahar din har an fita daga mutanen an shiga lokacin la'asar sai ya sallace su tare wannan jam'i shi yake ce jam'u ta'khiri wannan kuma hadisi ya tabbata ya inganta da shi kuma malamai sun yi riko da shi da yawa daga malamai sun yi riko da shi musamman muhaddisuna an fahimci wannan amma sanda aka tashi a zahar din ba ta yi ba an fahimta an tashi kamar sha biyu to shikenan kun kama hanya to da kuka kama hanya nan shikenan aka je ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya har la'asar ta shigo ba illa bane sai a bari saboda haka ko kana so a tsaya a zahadin suka ce abin nan to ka ai ta ja ai ta musu yaya lokacin sallar a ba komai yale a ci gaba da tafiya sai an je can lokacin la'asar la'asar din ma ta nutsa a je can sai a haɗa su da azhar da la'asar a sallace su shine ake ce jam'in ta'khiri نعم sai kuma wanne wa idza tahala ba'da zayki shamsi idan haka nan idan kuma manzo Allah ya nufi tashi daga zango ko kuma daga gida duk ɗaya ne ko daga zango ko daga gida bayan rana ta riga ta karkata a zahar ta shigo kenan jala al-asr ila az-zuhri to sai ya jinkirta sallar eh, sai ya gaggauto kai da sallar la'asar ya dawo da ita cikin lokacin sallar la'asar tun a nan a zangon kenan ko a nan a gidan kenan an fahimta gashi la'asar din bata zo ba sai ya jawo ta ya zo da ita cikin ya dawo da ita cikin lokacin azahar ko da farkon azahar din ne sai a sallaci azahar da la'asar a cikin wannan a tashi a kama hanya ba tsayawa ke kawai shi kenan a ci gaba da tafiya an fahimta shine jam'u taqdimi shi ma gashi kaga ya tabbata da wannan hadisi kuma hadisi ya tabbata ingantacce wa salla az-zuhura wal asr jami'an sai sallaci azahar da la'asar baki ɗaya a lokacin azahar sannan manzo Allah ya kama hanya sallallahu alaihi wasallam wa kana idza tahala qabla al-maghribi hakan nan idan ya nufi yin tafiya gabanin rana ta faɗi magariba ba ta shigo ba qabla al-maghribi sai ya jinkirta magariba yusalliha ma al-isha sai ya sallace ta da isha ko karfe goma na dare za a sallace ta sai ya jinkirta ai ta ta yi ai ta ta yi ai ta ta yi ai ta ta yi sai an je can shi ma sai a mata jam'u ta'khiri a jin- a jinkirta magariba a haɗa ta tare da isha a yi ta
wa idan ta hala ba'da al-maghribi idan ya nufi kuma tafiya bayan rana ta faɗi kuma za a fita sajjala al-isha fa to salla sai ya ma'al jawo maghribi.
isha an fahimta sai ya sallace ta tare da magariba ya sallace ta a wannan lokacin irin wanda suke tafiya motocin yamuran nan an fahimta Na'am.
in rana ta faɗi to nan take ku sallaci magariba da isha ku kama hanya a ita ta yi Na'am.
an fahimci wannan ko to shine to wannan jam'i shine jam'ut taqdimi da jam'ut ta'khiri mazhaba ne na ahlul hadisi da ibn su imam ahmad suna yi da shafi'awa suna yi amma mu nan a malikiya ba a yi ne wannan kuma tsantsar rukusa ce kawai a wurin su tsantsar rukusa ce a wurin wa'annan amma su nunan malikawa ana yin irin wannan amma idan da dalili idan da dalili kuma abin da muke ce masa jam'i suri a nan malikiya shi jam'i suri din nan mutane kowa sai ce jam'i suri jam'i suri ba a fahimci menene ma'anar wannan suri din da ake faɗa ba ba wai duk jam'i ne sunansa jam'i suri ba abin da ake ce jam'in suri nasaba ne zuwa ga sura abu ne a surance ga yanda yake amma a hakika ba haka yake ba to jam'i mu a nan malikawa a surance ne yake a haka shi za ki ce masa jam'i suri yanzu misali ita a zahar ɗin jinkirta ta za a yi sai an je can ƙarshen kama dama lokacin ta ba yana ja har zu- har zuwa can ba ƙarshen kama to a sannan za a sallaci azhar kaga an yi ta cikin lokacin ta ana tashi ana idar da az- azhar kuma sai a sallaci la'asar ita ma cikin lokacin ta aka yi ba jam'ance su aka yi ba kowace an yi ta cikin lokacin da an kana idan da za a ɗan tuba shaka la'asar ta shiga dan an shiga cikin kama ta biyu to saboda haka nan sai ka zalla saboda haka a surance kamar jam'i suke an tara su an yi su a a cikin lokaci ɗaya ko a to ba a lokaci ɗaya aka yi su ba a hakika lokuta kowace a cikin lokacin da shine ake ce masa jam'i suri jam'i a sura ala jam'i haƙiƙa ba jam'i ne na haƙiƙa ba kowace a cikin lokaci saboda haka dan Allah jam'i kada komai a ce jam'i suri ka ji jam'i suri malikiya ne wannan amma wannan jam'in takadimi da jam'in ta'khiri ka ji shi kuma yanda yake yawwa an an kama za a yi tafiya irin wannan duk inda aka rinjaye ka bi a yi ta yi ba komai to Ta'ala, wa fil babi har Ali ya ce ya zo daga sayyidina Ali da Abdullahi bin Umar a cikin wannan babi da Anas dan Malik da Abdullahi bin Amr bin al-As da sai da Aisha ابن عباس da Abdullahi bin Abbas da Usama bin Zaid Jabir bin Abdullahi عن al-Ansari أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi yace وصيه عن أسامة to sahihin hadisin ingantacce hanya ce cewa ta zo daga Usama dan Zaid وروى علي بن بن المديني eh عن Ali أحمد bin بن Madini حنبل ya ruwaito daga Ahmad bin Hanbal an Qutaybah hadal hadisi ya ruwaito wannan hadisi daga Qutaybah bin Sa'id an Laysi kenan ko Mhm.
حدثنا عبد الصمد بن سليمان تو.
حدثنا زكريا الأولوي Mhm.
حدثنا أبو بكر العيني أعين a ayana ne to ayana to shine haka yake حدثنا علي بن المديني حدثنا أحمد بن حنبل Mhm.
حدثنا قتيبة بهذا الحديث يعني حديث مآذن yawwa shi ma hadisin mu'azu dan jabal din nan dai wato nan laysa dan sa'adi a- a- wato na Qutaybah an an laysa an yazi da bin abi hadisi ya daga shi حديث مآذن حديث حسن قريب To wannan hadisi na Mu'azu ɗan Jabalin dinnan a wurin malaman hadisi hadisi ne me ce حسن قريب gashi kyakkyawan hadisi ne amma kuma garibi ne in suka ce garibi bakon hadisi wato hadisin da ya zo ta hanya ɗaya cikin misali a ce a cikin makarantar mu nan a ce mutum ɗaya ne tak ya ji wannan hadisin yadda muke taruwan nan a ce mutum ɗaya ne tak aka ji shi ai an ce kaza a makaranta ba wanda ya san hadisin sai shi shi kuma gashi mutumin kirki ne hafizi ne kwar- wa- wa- hazikin ɗalibi ne ya faɗa amma kuma duk ba wanda ya ji sai shi bayan ta to shi shi yasa gashi dai ya isa a karɓa abin daga wurinsa amma rashin jin kowa ɗin to kuma ya sa wani abu to zai ce hadisi dari
نعم Mhm.
تفرد به قتيبة kaga kote batu bin sa'idin shi ya kaɗaita da wannan hadisi an laysa bin sa'adi a cikin ruwa daga laysa bin لا sa'adi نعرف آدر رواه أن ليس غيره ba wanda muka san ya rawaito shi daga Laisu dan Sa'ad al-Misri ka san ku girman Laisu dan Sa'ad ko eh imami ne azimi da gaske Laisu din nan amma duk cikin al- wato al- almajirai ba wanda ya rawaito daga wurin sa wannan hadisi in ba kutai ba tuni sa'idin ba وحديث ليس أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي حبيب عن معاذ حديث غريب yawa wannan hadisi laisa dinnan an yazid ibn abi habiban an abi tufail an mu'azin hadisun garibun wal ma'ruf abinda muka fi آل sani العلم wurin malamai na حديث hadisi معاذ shine من حديث hadisin- أبي الزبير yawa hadisun mu'az dan jabal shine hadisin abu zubair an abi tufail an mu'az yawa annan nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ya hada tsakanin azhar da al'asar a cikin ta buka وبين المغرب ya والعشاء hada magariba da isha shi ma dai رواه قرة بن خالد وسفيان وسفيان الثوري.
الثوري ومالك وابن رواية عن أبي الزبير المكي yawa duk sun roje shi daga abu zubair makki وفي هذا الحديث يقول الشافعي wannan وأحمد hadisi shine matafin imamu shafi'i da imamu ahmadu Zahabu.
da isaku ibn ibrahima يقولان suna cewa la لا ba a بأس أن sa'an ya يجمع jima بين صلاتين babu laifi السفر mutum ya tara tsakanin salloli biyu a cikin halin في وقت tafiya fi wakati idahuma a cikin lokacin ɗaya su a kaga shi kenan ya tabbata ko yawa ko ta kadimi ko ta akiri in ya tabbata haka nan kuma shi yasa malamai nan suka yi kiyasin ba sai safar din ba ma yanzu misali ai na sha gaya badar wannan ko yanzu misali mutum ne yana cikin jinya matsananciya sai ya ji alamun jinya karuwa take ya ji alamun yana nema kamar ya fita daga cikin hayyacinsa kamar dai tafiya kamar ta ta taho yana cikin wakatin azahar farko farkon ta ya tabbatar azahar ta shiga to shikenan ko kuma ya tabbatar magariba ta shiga to zai iya sawa a daura masa alwala ya sallaci azahar da la'asar kamar wa qalil walidi shi ne nake ga maka haka haka mahaifin mu yayi sanan kuma mu san wannan abin nan ba wajen biyu da rabi yayi azahar da la'asar kuma bai ba- ina jin bai kai uku ba dai a duniya ai kaga ina laifi ko an samu azahar da la'asar to saboda an san wannan karatun hakan nan to to hakan nan kuma idan mutum ya ji yana cikin jinya yana sallah ne a kwance ko yana sallah a zaune sai ya ji jikinsa yana ɗan yin sauki yana ɗan samun ƙwari shi kuma sai ya jam'in ta ahiri sai ya daɗa jin sallah zai iya yin ta a tsaye ko a cikin hai'a mafi kyau zai ja la'asar ɗin ya kai ta cikin ƙarlo kamar dai wannan kiyasi akan halin tafiya an fahimci wannan yau wato ana yin wannan abubuwan
حدثنا هناد بن سري حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر to عن نافع عن ابن عمر to daga abdullahi bin umar har yau أنه استجيز على باب علي to wato an kawo masa kukan jinyar wata daga cikin matansa فجد به السير saboda haka tafiya ta tsananta da shi yana makka aka ce to safiya fa tana nan fa cikin hali fa safiya binta abi ubaidi tana nan a cikin hali a madina saboda haka nan da nan ya tashi ya azama ya shirya ya kama hanya ya fita daga makka cikin hanzari yana sauri ka gani وأمطر المغرب حتى غاب الشفق ya jinkirta magariba har sai da rana wato ta faɗi kaji manyan wani yake hatta sai da shafaki ya buya yace kaji manyan wani yake su ba a musu dayyul arzi inda karamin wali ne zai dayi nan da nan gan shi a madina ai idan mukamin ka yi girma tiryan tiryan kake komai shi wannan abubuwan na karamin da mu a nan amawa muke ganin shine mukamin to ba shine mukamin ba yawanci irin wayannan karamin ana baiwa ƙananan wale ne domin a daɗa jawo su zuwa ga halala Allah yana son su yana da jawo su su da samun ƙurbi a ban shi wato idan muƙam mutum ya kai ya tamakkuni a cikin Allah yawa da wuya ka samu a ce kudu bula kaɗabi kuma a ce nan da nan ya tashi ya tsallaka kawai nan da nan ka gan shi a wani gari yanzu ka taɓa ganin ma'aikin Allah kwana tara yake yi tsakanin maka zuwa Madina duk abin da matafiya suke shi yake yi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan an fahimta ko baya dukan bango abu ya zubo idan ba abu a gida sai a je a ciwo bashi subhanallah shugaban halitta sai a je a ciwo bashi in jingina ta kama a bada jingina akan yanda za ka rayu haka wannan ita ce rayuwa ta misali kenan ka gani to haka ya kama hanya yana ta kokari yana ta karatun tafiya yana ta sauri yana ta sauri shi abdullahi bin umara shi kenan kuma magarba ta zuwa zuwa da haka naji ya ce eh, salimu kai ce baba magarba ta yi shi kenan da ya ce salatu amma mu je gaba dai ni gaba dai eh saboda haka suka tafi aka shiga lokacin isha tukuna sannan ya tsofa ya haɗa magarba da isha da na kama hanya aka ci gaba to mu je na ثم نزل فجمع بينهما ya sauka ya tara tsakanin magariba da isha فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai كان يفعل ya ba ذلك su labarin cewa haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallama idan tafiya ta tsananta da shi قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi yace هذا حديث حسن صحيح wannan hadisi ne hasanin sahihun وحديث ليس أن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح yace to shi ma kuma wancan na laisu din na laisu din na farkon kwarai da gaske kuwa an yazid ibn abi habibin din shi ma kuma Na'am, na'am, na'am.
kaga an abid dufailin Na'am.
shi ma kuma an an- an mu'az ibn jabal din shi ma hasanun sahihun Can kuma da ba shi kenan ba yi nan ya bashi hasanun din ka gani shi yasa kaga akwai istirabi nan a cikin yanda abin nan din matsayin hadisin a gurin sa. amma ala ayyi halin hadisi ne muntajin ya ce hasan nan kuma ya tabbatar masa da hasanun sahihun Shi wannan shi jami bayan salate ne. A iya yin sauki domin ba tare da wani uzuri ba.
Eto, ai kaga shi yasa a gurin malaman da suke cewa shi jam'i bai na salafin tsantsar rukusa ne kawai. Tsantsi a gurin wa'annan da suka ce tsantsar rukusa ne ba sai da matsala ba. Ba sai da uzuri ba za a iya yin saboda wancan hadisi na Ibn Abbas wanda yana nan ina ganin ko a cikin musulmi ne ko mun yi shi eh ko kuma za mu yi shi nan gaba kada yau mun yi shi amma mun yi yau a cikin turmiji an yi shi to kuma ina ganin za mu yi shi a cikin musulmi mun ba mu yi shi ba cewa manzo Allah ya tara tsakanin maga- la- azhar da la'asar wuri ɗaya ya yi su ya tara tsakanin magaraba da isha ya yi su a a lokaci ɗaya wato so uku ne ya sallah a ranar da asuba da aka fito aka yi da azhar kuma aka fito kuma aka haɗa azhar da la'asar da magaraba kuma aka fito aka tara magaraba da isha ba zancen tsoro ba zancen ruwan sama ba zancen jinya ba zancen wani abu daban dan shi da imam malik ba a a cikin ruwan mutum ba a faɗi madaradin ba sai ce ina ganin ko ruwan sama ne yasa haka nan to wata ruwaya ta ta kore shi ma madaradin ta gani Ta yi.
yawa ya ta ka gani to saboda haka nan ba aka duk aka kore komai da komai din kana ki ɗaya da mana cewa to shi yasa suka fahimci jam'i din nan tsantsan rukusa ne idan da bukata musamman wasu abubuwa akwai yara da suke zuwa irin masu goyin jarabawa dinnan tunda sun yanzu ƙasa ce ga inda take ba ruwansu da wani zancen addini to irin wannan idan ta faru za a sa ka jarabawa ka gama duk faman wahalarka ta karatu ga jarabawa za ka shiga kuma ta yi tanawul lokacin sallah zai natsa a ciki idan ba ka ku jam'i bai na salatai ne ku haɗa ku shiga ko kuma ku bari ku fito ku jam'in ta kenan ta shiri ya wato to alhamdulillah Allah ya taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد
سبحان ربك رب العزة